Masauraranmu, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da saduwa da mu a cikin wannan shiri na musamman, shirin da muke sanar da ku tun safiyar yau cewa insha Allah za mu kawo muku tattaunawa tare da shehin malami Sheikh Dr. Yusuf Ali in Allah yadda in an kasance da mu tsawon awa ɗaya. Kuma shirin ciki da gaskiya. shiri ne wanda yake gayyato manyan shugabannin gwamnati na jihar Kano kwamishinoni da 'yan majalisun tarayya domin tattaunawa akan al'amuran da suka shafi ci gaban al'umma kuma kullum yana zuwa muku karfe tara zuwa goma. Domin a yau shirin za a saurare mu ne ta tagwayen tashoshinmu guda biyu na AM da FM inda insha Allahu kamar yadda kuka ji ana sanarwa a yau shirin zai canja salo domin za mu saurari a masu sauraro inda za mu ji ra'ayoyinsu dangane da shirin da muke gabatarwa na mai gida kan gida a daidai wannan lokaci ina farin cikin sanar da ku muna tare da mai girma sarkin malaman gaya sheikh dr yusuf ali wanda shine jagoran wannan shiri a karamakalla a madadin masu sauraro da hukumar rediyo mu nema barka da zuwa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.
To ma sauraro kamar yadda aka ji a sanarwar mu cewa wannan shiri na mai gida kan gida shiri ne mai daɗaɗɗen tarihi a wannan gida na rediyo Kano wanda a da shugabanmu na baya Malam Abubakar Aliyu Darma shine kirkiro shi kuma aka yi shekaru ana gabatar da shi tare da shehin malami Sheikh Dr. Yusuf Ali da kuma Ustaz Sani Sha'aibu da sauran malamai waɗanda suka samu dama suka shiga cikin wannan shiri wanda kuma bayan lokaci mai tsawo bayan tafiyar malamin aka dakatar da wannan shiri a kwanakin nan bayan watanni shida da suka gabata shugaban gidan rediyon jihar kano malam gali sadiq ya ga dacewar sake dawo da wannan shiri a ci gaba da gabatar da shi musamman saboda irin gudunmawar da yake bayarwa tsakanin ma'aurata guda biyu ta yadda yake fahimtar da ma'aurata irin yadda ya kamata su zauna da kuma yadda za su gyara matsaloli waɗanda ya dami rayuwarsu sannan kuma da yadda za a saita al'amuran aure tun kafin yin auren har izuwa bayan an yi auren da kuma zamantakewa ta auren ta yadda za a sami ingantacciyar rayuwa da kuma zuri'a ɗaya ba wanda a wannan lokaci watanni shida da suka gabata Sheikh Dr. Yusuf Ali sarkin malaman gaya shine ya ɗauki gabaran ba da lokacinsa wajen zuwa domin gabatar da wannan shiri komai rana komai ruwa komai dare in aka gayyaci malam zai zo ya gabatar da wannan shiri wanda a yanzu ake gabatar da shi da karfe goma sha ɗaya na safiyar ranar lahadi sannan kuma a maimaita shi a ranar talata karfe takwas na dare na kowace talata. a daidai wannan lokaci muna gayyatar masu sauraronmu insha Allah bayan malam ya gabatar da shimfiɗa za mu buɗe waya mata da maza waɗanda suke sauraron wannan shiri mu ji daga gare su ya suke jin wannan shiri kuma wace irin gudunmawa yake bayarwa wace shawara suke da ita kan yadda za a ƙara inganta shirin ko kuma tambaya muhimmiya wadda za ta ƙara inganta rayuwa tsakanin ma'aurata kafin mu zo gare ku za mu koma ga Sheikh Dr. Yusuf Ali Khadimu Sunnatin Nabawiya don ya gabatar da shimfiɗa sannan mu dawo ga masu sauraro. أكرمك الله بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka na yi wa al'ummar jama'a waɗanda suke sauraronmu sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda aka ji shi wannan shiri mun daɗe muna gabatarwa tun za mu ce shekara ta dubu da ɗari tara da tamanin da biyu kuma ni kaɗai ne da shi malam kawai na aka fara Babu- gabatar da shi ai, eh, da farkonsa da kuma har yanzu gashi to Eh, wancan shiri kamar na dausayin musulunci da sauransu su ne ake gabatarwa da malamai haka a ciki Mm.
amma dai wannan akan gayyato waɗansu masana akan wani abu in an ce aure kamar akwai maganar zamantakewa kila wata ran wani abu ya taso Mm.
a kirawo wani Mm.
wanda shi yake da wata masaniya ta zamantakewa hakanan daga can ah, social An taɓa ashe irin wannan shekarar da aka faɗa ina aji ɗaya ma a sakandare mun ma yi niyyar zuwa rediyo ba to gashi dai wannan dai shiri shi ne na to kuma dai har yanzu dai manufar ita ce dai dama na abinda ya sa an duba wannan shiri na mai gida kan gida kusan shi ne ruhi za a ce na shirye-shirye don ku saboda ƙoƙarinsa shi ne yadda zai gyara ya saita yadda zaman ma'aurata yake wanda daga jikin ma'aurata ne ake samun zuriya idan ta kasance mai kyakkyawar tarbiyya su kansu iyayen da family ɗin gaba ɗaya su masu zama cikin kwanciyar hankali da jin daɗi da kuma tafiyar da harkokinsu irin yadda ya kamata in aka samu akasi daga tsakanin iyaye ba a sami 'ya'yan na gari ba ko kuma ba a sami iyayen waɗanda za su jajirce wajen tarbiyyarsu ba to shi kenan kuma sai gidan ya zo ya rikice ya zama babu abin da za a iya gudanarwa cikin kwanciyar hankali da nasara wanda idan ya kasance wani gidan shi ma ya zama wani gidan ya zama haka to sai kuma gaba ɗaya ma unguwar ta tashi kawai babu waɗansu mutane na kirki a ƙarshe kuma ya zama jihar ko ma ƙasar gaba ɗaya kenan mai yiwa in ba a sa ba sai ka ga cewa idan waɗannan yara in sun girma to sai kuma ya zama cewa ba a samu shugabanni na gari ba a shekinan idan kowane gida aka zauna lafiya kuma ya kasance kowane gida ya samu kyakkyawar tarbiyya su iyayen ya kasance suka zauna a kan tafarki madaidaici a inda kowanne ma'auraci daga ciki mace ko namiji kowa zai sauke hakkin da Allah ta'ala ya ɗora masa mace tana da hakki na mijinta wanda Allah ta'ala ya ɗora mata dole sai ta bayar da wannan hakkin sannan ne gidan zai zauna lafiya hakanan a ita ma mace tana da haƙƙi akan mijinta wanda shi ma sai ya ba da wannan haƙƙin shi ne gidan zai zauna lafiya shi ne za a samu zuriya ɗaya ba in ya kasance sun jahilci haƙuƙuwansu in ya kasance kuma sun san haƙuƙuwan nasu to amma kuma waɗansu dalilai sun hana kowanne wato ya sauke hakkin da Allah ya ɗora masa ko wani ya sauke nasa amma wani bai sauke ba to babu shakka babu yadda za a yi duniya ta zauna lafiya hakanan kamar yadda iyaye suke da haƙƙi a junansu hakanan kuma ‘ya'ya suna da haƙƙi akan a iyayensu wanda wajibi ne iyaye su sauke wannan haƙƙin da Allah ta'ala ya ɗora musu in sun yi haka sun fita a wajen Allah subhanahu wata'ala kuma za a samu zuriya ta gari in ba su yi wannan ba to sun take nassosi da yawan gaske Allah subhanahu wata'ala yana faɗa a cikin a sosu ta harimi ayata shida ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara Allah ta'ala yana kiran a magidanta za mu gane shi ne gida wanda shi ne aka zaɓi a sa wannan fili suna da irin matsayinsa kamar yadda a sotun nisa'i Allah ta'ala yake cewa arrijali qawwamuna 'alan nisa'i Allah subhanahu wata'ala ya nada maza su su zama su ne shugabanni a cikin gida duk wanda yake gida mai gidan shine shugaba akan matar gidan da kuma 'ya'yan da duk wani abu da za a samu a cikin gidan to saboda haka ne ma Allah ta'ala ya ɗorawa shi mai gida wani kaso mai nauyi na abin da ya shafi na tarbiyya da ciyarwa da tufasarwa da gurin zama da kuma yadda yanayi na zaman gidan zai kasance wato ya yi kyau to saboda haka ne sai Allah ta'ala a nan yake nuna irin aikin da ya kamata da ya wajaba shi mai gidan ya yi shi ne ku an fusa kun wa ahalikum nara ku kare kanku ku magidanta da ku da iyalanku kare kai daga me daga wuta don saboda Allah subhanahu wata'ala ya halicci mutum da aljandan su bauta masa in sun bauta masa shikenan su shiga gidan tsira in ba su bauta masa kamar yadda ya kamata ba shikenan in ya ga dama ya azabtar da su in ya ga dama yi musu rahama to saboda haka Allah ta'ala yake cewa to hanyar da zaka bi ka kare kanka daga wuta ka kare iyalanka daga wuta shine ka tarbiyyantar da iyalan naka ka koyar da su da kanka yadda za su bauta wa ubangijinsu in ya kasance kai ba za ka iya ba don saboda ba ka da lokaci ko don baka sani ba to ka bi hanyoyin da suka dace ka tabbatar da cewa iyalanka sun sami ilimin da za su bauta wa ubangijinsu daga nan kuma za su samu irin ilimin da za su sauke nauyin da Allah ta'ala ya ɗora musu wanda ya shafe ka wanda ya shafi 'ya'yansu wannan irin wuta ba wuta ce irin wacce aka saba ba common ko ordinary ko kuma adiya wuta ce wa ƙudu hannasu wal hijara mutane da duwar watsu su ne makamasan wutar ba ba kuma haka kawai za a bar dutsen da mutanen su ta ƙonewa kansu ba a'a alaiha mala'ikatun gilazun shidadin akwai mala'iku su ma waɗansu iri ne gilazun ne manya-manya ne shidadin masu ƙarfi to su ne suke kula da wannan wutar ba su da tausai ba ruwansu gilazun shida layi a suna ma amurin wai fa'aluna ma tunda Allah ne ya umarce su ƙone waɗanda ba su ba da kyakkyawar tarbiyya ga iyalansu ba ko daga ba ruwansu duk kuka duk ihu ya zama ihun ka banza ba za su saurare ka ba saboda me saboda sun fi ganin girman Allah da kai wa cewa la ya asuna ma amarin wa ya fa'aluna ma yumaru ba sa sabawa umarnin Allah abin da ya ce su yi shine za su yi saboda haka ne ma ya zama a ranar tashin iyama waɗanda ya kasance suke da iyali farkon abin za a fara bincikawa ko kuma zunubin da ya fi girma shine zunubin da ya kasance na wulakanta haƙƙin wato iyalai to saboda haka za mu gane cewa wannan shiri wannan ita ce manufar kuma har yanzu duniya tana da bukatar irin wannan shiri idan ya kasance waɗansu shirye-shirye za su zama kaman goma to wannan kamata ya a ce ma ya zama ɗari don ku saboda daga shi ne ko kuma daga abin da yake ƙoƙari ya nusar ya shiryar ya saita daga nan ne kowane alheri yake hakanan kuma daga nan ne kowane irin shar yake idan aka yi sakaci da shi ko a lahira ma wanda ya kasance aka yi masa tik a tarbiyyar da ya bewa iyalansa da irin rukon da ya yi musu to babu shakka duk sauran ayyukan sama ko da ba su kyau ba Allah subhanahu wata'ala zai kau da kai akan wannan a gafarta masa saboda wancan aikin da ya saboda innal hasanati yuzhibun sayyi'at ko da shi kyawawan ayyuka su suke shafewa munana da kansu so daga wannan dai shine abin da zan faɗa a kai lokacin inda ya ya isa haka to a kira makalla ai dama shimfiɗa za a yi mun ce yau za mu ba wa masu sauraro dama su bugo waya ga su ga malam wanda ba taɓa yin haka ba sai dai su saurara su ji yau kuma muke so mu ji ra'ayinsu to ma sauraro muna tare da shehin malami sarkin malaman gaya sheikh dr yusuf ali hadimu sunnatin nabawiya wanda shine jagoran shirin da muke kawo muku na mai gida kan gida kuma makasudin wannan shiri a yau shine domin masu sauraron mu da suke sauraron wannan shiri mu ji daga gare su irin ra'ayoyinsu dangane da amfani da kuma alherin da wannan shiri yake samarwa sannan kuma in suna da shawarwari ko wata muhimmiyar tambaya dangane da wannan shiri ga malam za mu kasance da shi kamar yadda nake tsawon awa ɗaya. sannan waɗanda suke sauraron mu za su iya kama mu ko da a wayarsu ne ta hannu akan a mita tamanin da tara da ɗigo uku a tashar mu ta biyu ta fm kuma za a iya kama mu akan mita ɗari bakwai da ashirin da tara a tashar mu ta ɗaya ta am kuma za a iya kama mu a duk inda kake a duniya a yanar gizo akan www.radiokano.com.ng in ka kama ko ina kake a duniya za ka kama gidan rediyon kano tashar mu ta ɗaya da ta biyu yanzu haka da muke gabatar da wannan shiri sannan kuma akwai application da ake cewa radio garden shi ma an ka kunna ka saukar da shi za ka iya kama mu a yanzu haka a ko ina kake a duniya kuma yanzu lokaci yayi da za mu fara sauraron a wayoyi daga masu sauraron mu muna roƙon dan Allah sifili takwas uku hudu uku uku uku ɗaya biyu a barwa mata saboda su samu damar yin tambayoyi sifili takwas uku hudu uku uku uku ɗaya biyu a barwa mata haka kuma sifili takwas sifili biyu hudu hudu shida shida ɗaya shida tara ita ma a barwa mata don samu damar ba da gudunmawarsu muna fatan mutane ba za su kau da kai ba daga wannan roƙo da aka yi ka duba lambar waya ka sifili takwas uku hudu uku uku uku ɗaya biyu in ita za ka bugo ka yi haƙuri ka bar wa matarka ta bugo akwai sifili takwas sifili biyu hudu hudu shida shida ɗaya shida tara shi ma a yi haƙuri a bar wa mata su bugo ga lambar wayar da maza za su bugo sifili takwas uku hudu uku uku uku ɗaya uku sifili takwas uku hudu uku uku uku ɗaya uku wannan lambar a wa maza haka kuma akwai sifili takwas ɗaya sifili ɗaya uku biyar biyar takwas takwas sifili muna roƙon wannan lambar a wa maza sifili takwas ɗaya sifili ɗaya uku biyar biyar takwas takwas sifili kuma idan ka samu layi ka kashe rediyonka kuma ka tafi kai tsaye ga abin da kake so ka tambaya.
Salamu alaikum wa rahmatullah.
Amu wa alaikum assalam da muke magana.
Da Alhaji Dalha a jasar biyu dutsen wai ne a nan karamar hukumar Kubo.
To Alhaji Dalha muna tare da malam kuma yana sauraron ka ina fata ka ji bayanan da muka yi.
Eh gaskiya na ji bayanai daidai abin da malam ya yi kuma zan ta Allah ya saka da alheri.
Kuma kana jin shirin wancan da muke gabatarwa?
Eh gaskiya ina jin shiri sama da shekaru da yawa gaskiya.
To Ina bismillah.
ta bibiya ina ta bibiya to addu'an ne da za ma malam ubangiji Allah ya saka da alheri Amin.
to dan lamurrukan da yanzu muka samu kan ciki Na.
bin ka'ida sunna wanda za mu yi zamantakewa ko kuma a'a za mu ɗauki asalin aure Na'am.
ni abin kiran da zan yi ga malam da Allah ya jawo hankalin mu ga yanda farkon za mu nemi aure kafin mu yi shi wato Na.
mu bi inda sunna ta ce inda za mu nema kafin mu samu nemi auren Na'am.
a kan shi ne kawai nake so ma da jawo hankalinmu mazaje ko kuma yi mu samari ko kuma mu samari da suke ganin ‘ya'ya ba sa ɗaukar asalin yadda za su ɗauko auren Mm.
da fatan ubangiji Allah ya sa mala ya koma lafiya mai magana da alhaji talha ja tarbi dutsen wai
To Alhaji Dalha na rubuta abin da ka tambaya za ka ji amsa ka gun malam duk da yake wannan shiri mun ce muna so waɗanda suke saurara kafin tambayoyi su ba da bayani akan yadda suke jin shirin da kuma amfanuwar da suke samu daga shirin ko kuma shawarwari. Salamu alaikum.
Alaikum.
Alaikum assalam.
Alaikum salam wa rahmatullahi Da wa muke magana?
wa
Hello?
Magana da kuma Ahmad Abdullahi.
Na'am? To, wannan layin nashi ya tsinke sai ka sake jaraba. Salamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Alaikum assalam. Da wa muke magana?
Ibrahim Usman ne daga Limayen Katsina.
To daga jihar Katsina Malam Ibrahim Malam yana jin ka kana tare da mu a Eh.
shirin?
Eh ina tare da ku malam Nuhu guda biyu ina gaishe ka sosai da sosai.
To madalla.
Yawwa ina jin daɗin wannan shirin da ake gabatarwa.
Na'am.
Mm, Ina ma kowa da kowa fatan alkhairi ina jin daɗin wannan shirin da malam ke gabatarwa ina mai fatan alkhairi na gode.
To madalla Malam Ibrahim.
Ni yaro ne shi ya sha. Assalamu alaikum.
Amu alaikum assalam.
Allah sa ba na yin matan da na bugo ba.
Mu je mu je yalla wai muna jin ka.
To, darakta ina yi ma fatan alheri.
Na'am.
Kuma Na'am.
malam kai ma yadda ka zo gidan nan lafiya Allah ya mai da ku gida lafiya.
Amin amin.
To gaskiya ne tuntuni ina sauraron shirin nan tun sanda malam yake magana kan abin da ya shafi iskan nan na kakkari sosai.
Na'am.
To kuma yanzu ma again wallahi alhamdulillah dan kawo wani shiri da aka yi Na'am.
an faɗa ku domin akwai wasu mata dan da aka yi magana kan irin wannan kwanan nan ka je ka kai wa wannan kuma mijin yana ta abin nan wannan irin son kai din kuma Na'am.
ita wacce kwanan ta na nan Na'am.
kuma sai ta ga an zo an abin nan a gaban wannan kuma saboda fin karfi da kuma rashin adalci Na'am.
wannan bayani da malam ya yi sai matar da ta kira ni da muka gaisa da safe zan fito ta ce jawabin da malam jiya ya yi gaskiya wallahi Allah ya saka da alheri Na'am.
domin kwatankwacin irin haka yana faruwa a gare ta Na'am.
to amma kuma da aka zo ana dan abin nan ta ya- ta ce ta samu kuma sauki Na'am.
to da fatan dai Allah ubangiji ya kara taimakon mana Allah saka da alheri Amin amin.
mai magana Ibrahim Abdullahi Satulai Kutama Gwarzo To Ibrahim Apply Supply Kutama Gwarzo muna godiya kwarai da gaske da wannan kira da kai da kuma gudunmuwar da ka ba mu a cikin wannan filin. Assalamu alaikum.
Aminu alaikum salam.
Na'am da wa muke magana?
Ana magana da Malama Habibu Sani Garba Iso.
To, Malama Hadiza kina tare da mu a cikin shirin?
Eh muna tare ina yi wa malam sarkin malaman gaya. Malam babanmu ne mishi barka da zuwa kuma ina farin ciki ina taya shi murnar wannan matsayi da aka bashi ya cancanta.
To, Allah ya madalla.
saka musu wa sarkin gaya da alkhairi.
Amin, amin.
Sannan kuma ina so in in sanarwa da malam cewa wannan shiri na mai gida kan gida mun daɗe muna amfana da shi da ya tafi hutu gaskiya abubuwa da yawa ba mu so ba amma yanzu
Hello?
to abubuwa da yawa sun shige mana duhu amma yanzu alhamdulillahi To, madalla.
dawowa da shirin da aka yi ya zo muna zaune ma ko mu rubuta wasiƙa ba sai mu ji malam ya taɓa mana abin da yake mana ƙaiƙayi Na'am, muna wa gidan rediyo mu godiya kwarai da gaske kuma muna fata wannan shiri ya ɗore ya na'am, ɗore domin yana amfanar da mata da yawa da ma'aurata kwarai da gaske har ba da 'yan mata masu tasowa na'am.
to muna yau malam Allah ya tabbata Allah ya da malam gida lafiya To, madalla mun gode.
yawa mu ma mun gode Madalla. To, akar makallawa akwai Ibrahim Safulai Kutama ya ce yana godiya kwarai da musamman a cikin shirin da yake bi ya ji akwai bayanin da aka yi na maganar satar kwana da wasu mata- mazaje suke yi ya taimaka musu kwarai har ya kawo sha- ba- a, misalin wata mace wadda wannan ya kawo mata maslaha watakila sai mu fara da shi kafin mu zo kan na hadiza sani garba Na'am, to kuma muna mun gode masa kwarai da gaske da yake jimurin sauraro kuma gashi yana aiki da irin abubuwan da aka ji.
na Dama ai shi a, adalci ko da yaushe kamar yadda muka fara in dai aka samu tangarɗa daga gida na'am babu shakka babu yadda za a yi kuma ya kasance a samu ƴaƴa masu tarbiyya Mm.
kuma shi kansa mai gidan mai irin wannan babu yadda za a yi a ce ya tsira a ranar gobe kiyama na'am Allah su ba manzo sallallahu alaihi wasallama mun ce duk wanda ya kasance ah, yake musu da adalci tsakanin ma'aurata na'am a wannan lallai ya zama kafiri don ku saboda alkur'ani da hadisi daga mora malamai sun nuna cewa a raba kwana da adalci wajibi ne wanda yake musu da wannan ya zama kafiri za a nemi ya tuba kwana uku Mm.
in bai tuba ba sai a yi masa kisa irin na haddi na wanda ya yarda Mm.
in kuma a'a ya zama cewa ya yarda wajibi ne yin adalci na amma kuma sai ya kasance baya yi to wannan ya zama fasiki saboda haka a lalace shi da sama har abada ba za a karɓa ba sai idan ya tuba ya zo ya gyara na'am saboda haka ya kuma duk wanda ka gani a ranar tashin kiyama bangaren sa ɗaya ya jirgi to wannan wanda baya yin adalci ne tsakanin iyalansa na'am Eh, ja'a yawmal qiyamati wa shiqquhu ma'ilun ko wa shiqquhu saqilun na'am zai zo ranar tashin kiyama tsaginsa ya faɗi Mm.
to saboda haka wanda ko yake yin adalci ala manabira min nurin an yaminin rahman wanda yake yin adalci tsakanin iyalansa zai kasance a hannun damar Allah akan mumbari na haske na'am wakilta da yamin dukkan hannayen Allah subhanahu wata'ala dama ce to amma saboda girmamawa aka faɗi wannan saboda haka ya ragewa kuma ma'aurata maza ya kasance su zaɓi na yi a ciki na'am to sai wadda ta kira ta biyu Hadiza Sani Garba Iso wadda ta fara da yi wa shehi murna tare da godiya ga mai martaba sarkin gaya da ta ji an ce an naɗa a shehin malami Sheikh Dr. Yusuf Ali a matsayin sarkin malaman dukkan gundumar masarautar gaya sannan ta ce tambayoyi wani lokacin ma mutum yana so ya yi amma ko ba zai iya ba ko yana jin nauyi ko bai samu damar yi ba yana zaune sai ya ji malam ya taɓo maudu'i ya kuma amfanar da al'umma sun fahimci wannan abin gabaki daya da irin maslaha da wannan shiri ya kawo suna godiya kwarai ga mala irin gudunmuwar da yake bada na'am to ita ma muna uh, gode mata kwarai da gaske Allah ta'ala ya saka mata da alkhairi kuma insha Allah za mu ci gaba da uh, da taimakon wannan gida da taimakon ku taimakon Allah subhanahu wata'ala zakulowa irin abubuwan da suke addaba ko kuma suke kawo cikas a zaman ma'aurata na yanzu tunda kowane zamani da irin matsalolinsa matsalolin da muke da su a da can ba su ne ba a yanzu Mm, in waɗansu akwai su waɗansu kuma sababbi sun zo na da mun ta fama da abin da ake cewa wu- a- a- a yinin biki yini yinin nan shi ma an sha wahala kafin a shawo kan a- a ma'aurata wa- wato musamman mata irin su wani zaman ajo da sauransu da da ake yi mm, to yanzu duk waɗannan an daina yi amma kuma an ɓullo da waɗansu na waɗanda kuma sun fi waɗancan mamuni mm, to saboda haka insha Allah za mu ci gaba da ah, insha Allah za kulwa muna fata Allah ta'ala ya taimaka mu- mana kuma su masu sauraron nan su ne irin waɗanda suke ƙarfafa mana gwiwa na kuma ɗaya daga cikin irin fa'idar wannan shiri kenan da ake na yanzu na kai tsaye din nan na saboda jin wannan irin ƙarfafa gwiwa ɗin da muke ji da sai mu ne muke ta magana mm, ba ma jin daga daga bakin su kai tsaye sai dai a rubuce ko a waya su yi text na eh ai mala yadda ake ta murna ana jama'a suna yin fatan alheri na sarkin malaman gaya wannan sarauta wadda malam khalil ya ce babba ce ba kamarta ya kamata in dai aka gama korona nan za a yi bikin naɗi na musamman mu gayyaci masoya shi ta nan gidan rediyon koma miwa live a kawo kowa ya ji lokacin da ake yi insha Allah to Allah mun gode in Allah mun gode kwarai da gaske Allah ya saka muku da alkhairi amin shi
Eh, zuwan ku wannan gida alkhairi ne a wajen mu kwarai da gaske to alhamdulillah Mun canza shirye-shirye ga su masha Allah har da wannan ma da ba a taɓa yin irinsa ba gashi to alhamdulillah mun gode Allah ya saka ba muku da alkhairi muna muna gode shi amin shi shugaban gidan wannan gali sadiq Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi amin amin Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam. Da muke magana?
Amma nuhu ya kokari Alhamdulillah.
ka ubangiji Allah saka muku da karin to na shigo kuna magana da sabatu na magarin iliya karamar kuma ta jihar jigawa Na'am?
kana magana da sabatu na ma karamar kuma ta jihar jigawa Sabo turu mai nama. Karamar eh hukumar karamar kuma ta taura jihar jigawa ba jihar Jigawa. To ya kuke jin mu a tauren to jihar Jigawa?
wallahi karan ta da muke jin ku wallahi Rangadadau.
ran da muke jin ku kuma na shigo in wa in tuwa malam mun na ubangiji Allah ce riko Allah ce riko malam Amin amin.
wannan gudunmawa wannan gudunmawa da yake bara a wannan kafan ya Allah da ubangiji Allah saka mu da alkhairi Amin amin.
kuma da kuke dan damar ubangiji Allah ya zama ku da duniya lafiya Amin amin.
sai to ta yi lafiya daga sabon turu na maganin ila kalamar kuma sarar jiya jigawa To madalla malam sabo turu. Shi malam addu'a yi bari mu ji wannan. Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum salam.
Na'am.
Barkanku da dare.
Yawa sannu hajiya. Wai take magana?
Da fatan ina wa malam fatan alheri.
To madalla.
Yawwa. To ni abin nan shawarar da zan bayar da Allah a wani za malam zai daɗa yin wa'azi a kansa.
Na'am.
Irin mazajen nan masu saurin shika uku.
To.
Lo- In suka shika uku nan kuma sai su zo su yi la- su yi ladama.
Na'am.
Tunda a takaice dai akwai wata ɗan uwata wallahi da aka yi mata wannan kisa uku yanzu haka mijin ina nan ma ina zazzaɓi saboda ya shiga cimuwa Na'am.
da rashin kwanciyar hankali Mm.
kuma kan abin da bai taka kara ya karya ba zan da na sai a ce an yi shekara uku nan ina kiran malam da Allah ya yi su dinga karfafa irin wannan mazaje Na'am.
yana irin wannan abubuwa din nan abu da bai taka kara ya karya ba a ce an wa mace kashi uku wallahi abin ina ba ni ina ina bata min rai kuma ina yin zafi a cikin zuciya To insha Allah malam zai karin bayani akan insha Allah.
suna na Aisha Ahmed Rubaɗi To madalla mun gode.
na gode To a akar makalla shi sabatu dai fatan alheri yake tare da taimurna da godiya na gudunmuwar da ake bayarwa ita kuma Aisha Ahmad Rubado kamar yadda ta faɗa tana so malam ya ƙara jan hankali akan maza masu saurin fushi su saki uku kuma abin ya zo ya sa su masu shiga uku.
to lallai fa Mm.
kamar yadda wannan da take faɗa cewar har ma yana nan a kwance Mm, wanda ya sakin bayan a zazzafi.
shine daman an ce al'ajilla min ah, nadama Na.
Eh, daman gaggawa ita take haifar nawa ko ita take haifar ah, ladama Mm.
shi ah, aure ana yin sa ne don a zauna kawai dindindin ko ya ta binne shi ko shi ya binne ta wannan shi ne ƙa'ida Mm.
Eh, wani irin yarjejeniya ne wanda ya kasance ake yin sa na a zauna dindindin to a- to amma idan ya kasance an samu wani dalili na rabuwa to shi kuma har yanzu ba kawai gaba ɗaya a ce an yi saki ko shi kenan an yanke igiyoyin gaba ɗaya ba Allah ta'ala ya nufi cewa in za a sake a yi ɗaya Na.
wannan ɗaya raja'i ne Mm.
kafin ta gama inda zaman matarsa take Mm.
ya iya kuma mayarta in ya mayarta duk sanda ya mayarta shi shi shirin ta ta mayu ba wani wanda ya isa ya hana to amma Allah ta'ala ya ce to at-talaqu marrata amma fa sakin nan biyu ne in ka sake ta daya ka sake na biyu to fa lallai ka tsaya wannan ɗayan kar ka yi garaje ka ba a hankali daga nan kuma idan ya zama cewa an samu tangarɗa ko dai ka rike ta fa imsakun bi ma'arufin aw tasriyun bi isa ko ko a, a rabu cikin girmama juna an zo rabuwa har da akwai imta'i da ake bayarwa kamar mu an raba mutum da aiki ko ya yi resign ko wani abu da kaga za, za a bashi gratuity za a bashi pension za a riƙa biyansa to haka ita ma Allah ta'ala ya kaddara da nassin alkur'ani to duk sanda aka ce zaman ya kuma an rabu to shi kenan Allah ta'ala ya ce to fa in tsallaka fala tahillahu min ba'du hatta tankiha zawjan gaira idan ya sake ta kuma ya zama uku to kuma ba za su ba zai sake aurenta ba har sai ta auri wani namiji to mas'ala sun kawo magana guda biyu fishi a buhari akwai babi wanda yake nuna cewa laɗa laƙa bin igilak wato saki na cikin fishi idan an yi shi to bai afku ba wato suke fishi ɗin fishi iri-iri ne akwai fishi mutum ya yi fishi irin yadda ba zai iya gane sama da ƙasa ko abin da yake a tare shi to idan ya yi saki a irin wannan bai ba ko kuma wani a ce a'a ko mahaifiyarsa ce ko mahaifinsa ko wani shi ya matsanta masa yi wannan saki ɗin shi ma wannan saki bai ba saboda at-talaqu biyadir zauji saki a hannun miji yake ba wanda ya isa ya sakarwa wani matarsa sai shi miji da kansa to irin wannan shi ma idan an yi shi bai yi ba hakanan sakin wanda aka almukura wanda wato aka tilasta shi amma tilastawa ita ma iri iri ce akwai tilasta da za a ce kawai ko in baka saki ta ba za a raba ka da ranka ko wani abu ko za a tozarta ka ko wani mutum ne mai mutunci za a ce za a yi matsirara ko kuma za a mare shi a gaban jama'a to wannan shi ma idan aka ci da mutum ya irin wannan saki biyu ba kuma har yanzu saki uku a lokaci ɗaya shi ma wannan a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam saki uku da lafazi ɗaya na sake ki saki uku to wannan ɗaya ne zama ɗaya kuma lafazi ɗaya hakanan zamanin halifanci na sai na abubakar shi ma saki uku a lokaci ɗaya saki ɗaya ne hakanan shekaru biyu na farkon halifanci na sai na umar shi ma wannan saki uku shi ma wannan a ɗaya ake ɗaukarsa. To, mutane irin wannan garajen, ka ji wancan ya saki matarsa uku, wancan ya saki matarsa to shi ne shi sai na Umar shi to, mutane an yi abu da za a riƙa bi a hankali a hankali, ko kuma sai su riƙa gaggawar katsewa, to ko kuma a zartar musu ne. To shi ne daga rannan shi to shi to yanzu duk wanda ɗin ha kawai wato ya saki matarsa uku a zama ɗaya a lafazi to uku ɗin ne to amma har yanzu sai sai na umar bai kawo nassi ba ya saboda haka wannan ra'ayi ne na sahabi yana iya zama daidai yana iya zama kuma ba wanda in dai ra'ayin sahabi za a iya saba masa ya kamata waɗanda suka yi sukan shiga irin cin wannan irin hali a dubi sakin mato na shin ukun nan na lokaci ɗaya ne in na lokaci ɗaya ne kawai shi kenan kawai su su abin nan ya zama ɗaya kawai shi kenan amma karama kallon da yawa waɗansu abin da yake ɗaure musu kai an ce duk wanda aka yi saki a cikin fushi to sakin bai yi ba to kuma sai a duba ga cewa ce wani saki ake yi ba cikin fushi ba ai fushin ne yake jawo sai a yi sakin eh to ai mun faɗi irin fushin na fushi wanda mutum ya zuma ba zai iya ganewa sama da ƙasa ba da akwai irin fishi amma ayu da dama suna sakin matansu a tsanaki saboda wa'insu dalilai da suka dogara da su zo wa'insu ma sai sun shawara da da matar ya kamata a rabu wani ma har sai an tambaye to saki nawa za a yi duk mun sha ganin wannan ba kowane saki ne ake yin su daman a fishi ba ba kowanne ba ne kuma in an ce fishi an san cewa ɓacin rai kan kawo amma fishin wanda ya kasance mutum shi kansa bai ma san me yake ba ya fita hankali eh irin wannan sakin shi ne daga baya kuma ya dawo yana da dama kamar ma ba shi ifi faɗa an ce a a a ai ka sake take wallahi tallahi ni san da wannan firgin ban sani ba saboda kai irin wannan idan aka samu shi wannan fa muna magana ne a maganar fatawa ya kamata mutane su gane cewa akwai fatawa akwai shari'a na
ni ina yin magana ne akan fatawa na
a fatawa haka ne yake na amma idan a kotu aka je shari'a hmm.
in aka tabbata cewa ya sake ta suke uku hmm.
yace eh ya taɓa faɗa to shikenan sai a a zartar masa haka nan yake a a mazhabar malikiya wacce ake shari'a da ita a nan kasar na'am duk wanda ya saki matarsa saki uku a lafazi daya a kotu ta saku tunda shi ai duk fagen naka ne guda biyun da na kotun da na fatawa eh to to to, to saboda haka ne wannan muna magana ne akan fatawa na'am Ah, kuma idan ya kasance saki uku din har yanzu kaga akwai hadisi wanda wanda yake la'ana muhallila wal muhallala lahu na'am Allah ya la'anci ya tsinewa wanda ya halattawa wanda ya saki matarsa uku mm, ya aure ta dan ya halatta masa na'am Allah ya tsine masa ya kuma tsinewa wannan mijin shi ma da ya halatta wa din na'am to ai kaga wannan shine a a nafsi to amma in an ce lafazin shari'a za a yi aiki da- to ya zama kilin yanzu duk wanda ya halatta wa ma wani ko da kuɗi ne mm, ko da abinci ne ko da tufafi ne shi ma wannan ya ya ya ya zama tsinanne mm, ya ya kuma zama ah, wanda ya halatta din shi ma ya zama tsinanne to to wannan ko ba ba haka bane kenan a ce ya kamata ka duba mm, Ah, saboda haka wanda duk ya kasance ya auri mace da nufin cewa ya halatta ta ga mijinta na baya mm,
ba zai zama tsinanne ba sai idan ya kasance wani kamfani ya kafa na'am ko dama can an san shi mm, a ƙasar dama duk wanda ya saki matarsa uku to sai ya je gurinsa na'am ya halatta masa mm, ko kuma kamfani ne duk wanda ya sa- ya saki matarsa uku to sai ya je i- i- ya biya irin kuɗin da aka ɗo- da akan saka mm, ya biya sannan kuma sai a halatta masa shikenan su koma to to wa'annan su aka tsinewa na'am amma wanda kawai ya kasance wani ya ya ya saki matarsa uku kamar yanzu wannan da ah, ya kwance mm, ba shi da lafiya to sai aka samu wani ya tausaya masa na'am ya je ya auri wannan matar na'am don ya halatta masa to wannan lada zai samu mm, don saboda ah, wallahu fi abin abdi ko kuma duk duk wanda ya kasance ya yaye wa wani dan uwansa bakin ciki to insha Allah Allah ta'ala sai ya ba shi lada kuma shi ma sai Allah ya yaye masa waɗansu bakan tan ciki na'am a ranar tashin kiyama na'am to to amma kaga kamar a a kotu yanzu an je kamar a mazhaba haka za ga cewa da wanda ya halatta da da shaidun da waye da waye duk- dukkanin su a kama su a a abin nan to amma duk wata mas'ala da a gane inda akwai saɓani na'am na malamai mm, to kana iya barin wannan mai tsananin mm, ka koma wannan mai sauƙi a kodayaushe a mas'alar aure ya kamata masu ba da fatawa su duka ɗaukar a, abubuwa wanda suke masu sauƙi waɗanda dandanan cewa za a warware wannan matsalar cikin sauƙi kowa ya koma cikin kuma kwanciyar hankalinsa.
Masauraro wannan shiri yana zo muku ne kai tsaye ta tagwayen tashoshinmu guda biyu na AM da FM tare da Shehun Malami Sheikh Dr. Yusuf Ali wanda muke tattaunawa a munasabar shirin da yake gabatarwa a duk mako na mai gida kan gida wanda yake zo muku ranar Lahadi karfe goma sha ɗaya na safe kuma a maimaita ran talata karfe takwas na dare. Don masu sauraro su yi ƙarin bayani akan wannan shiri da kuma irin gudunmawar da shirin yake bayarwa ko shawara dangane da yadda za a inganta shirin ko tambaya da haka za a iya samu dai akan lambobin wayoyi wanda muka sanar kafin mu dawo ga malam ya sallama ga masu sauraro za mu sake komawa ga masu sauraron mu don mu ji irin gudunmawar da su baya salamu alaikum
Wa alaikum salam.
na'am da wa muke magana Malam Nuhu barka da dare.
yawa barka dai Kuma ni sunana Safiya Salisu da aka sani da Jummai Nura mai kunan zaki kan tsauni bayan yar sadaka malumfashi a jihar Katsina.
to baka tsiniya ce ko Wannan da gaske ne Malam Nuhu.
To, a me gudunmuwa ki kina sauraron shirin na malam a wannan tashar tamu?
Gaskiya eh zan iya cewa eh ina saurara.
To, me ya gudunmuwa ki?
To da farko dai ina yi ma babban shehin malami wato Dr. Yusuf Ali Tudun Malaki barka da zuwa.
Allah kin san malam.
Kwarai da gaske kuma sarkin malaman gaya. Allah Alhamdulillah.
Ubangiji ya taya riko kuma Allah ya ƙara lafiya Amin.
kuma Allah ya kai mu lokacin da za a yi naɗin sarautar nan mu ma daga nan gida za mu tashi da zikiri to alhamdulillah za su shashe mala amma da zikiri da zikiri Alhamdulillah.
Tsarai da gaske.
Ai, to babban mala yana lamari jin kenan.
eh To a gaskiya Ai, malam babban da lamari.
Yusufu Ali muna jinjina ma musamman kokarin ka ba ma a wannan shiri kadai ba. Domin ya daɗe ina sauraron shirin gidan rediyon Kano kuma ina jin ka jehi jehi musamman a cikin shirin dausayin musulunci.
Mm.
Saboda haka kuma muna jin irin shawarwari da nasihu da faɗakarwa da kake yi musamman ga mu ma'aurata.
na Saboda haka ba abin da zan ce dai Ubangiji Allah ya ma sakayya da a gidan aljanna.
amin da ma hukumar gidan rediyon gabaki ɗaya ko ma'aikatan malam Nuhu Allah ya saka muku da mafificin alkhairi Allah Ubangiji ya sanya a gama lafiya kuma ni ma ina muku fatan alkhairi ɗari bisa ɗari to mun kuma gode.
muna tare da ku insha Allah Allah ya taimake ku da taimakonsa to madalla.
kuma musamman shi MD Gali Sadiq dama mutum ne mai son addini a kowane lokaci shirin addini ya bashi bab- hili daban-daban a wannan gida da abin da ya shahi addini ne zaka ga yana sahun gaba-gaba wajen a kawo shi wannan tasha domin amfanin mutanen Kano da ma Najeriya da duk inda tashar nan za ta shiga.
to madalla.
Allah Ubangiji ya sa a gama lafiya na gode Allah ya saka da alkhairi ku tashi lafiya. Safiya Salisu kan tsauni malumfashi.
to madalla malama safiya malumfashi malam bari mu dan tsara mutum biyu ko sai a yi gaba ɗaya zan lokacin na mai to assalamu alaikum Aminu alaikar salam.
yalla bai ka kashe rediyon ka ko ta tsinke wayar ka kashe hello Ina ji.
ka kashe rediyon shi yasa ake ce masu sauraro su ringa kashe rediyon su in an kama in ba haka ba suna gani layin zai ringa tsinkewa in aka ɗauki wayar ka ka yi ƙoƙari ka ga cewa ka kashe ah, rediyon ka salamu alaikum Wa alaikum salam.
na'am da wa muke magana Yawa. Malam Nuhu kai tsaye kana magana da Rabilu Yalo ‘yan dutse ta karamar hukumar Yingin jihar Jigawa.
to malam yalo ah, jihar jigawa mu je
Yawwa ina yi wa babban malami malam Dr. Yusuf Ali fatan alkhairi.
to madalla Musamman ina ta yi farin ciki da kuma murnar naɗin sarautar sarkin malaman gaya da aka bani.
to alhamdulillah Ubangiji Allah ya ja da kwana, Allah ya ƙara lafiya, Allah kuma ya ƙara ƙarfafa masa gwiwa.
amin Na gode Allah ya saka da alkhairi.
to Daga madalla Rabilu Yalo ‘yan dutse.
to madalla malam rabi da yalo yan dutse salamu alaikum Assalamu alaikum salam.
na'am da wa muke magana Kana magana fa iya taura gidan adanin yawanci ba turan kofa karamar hukumar taurar jihar Jigawa.
To ɗan iya taura a kana tare da mu a cikin shirin?
Ina tare da su.
To me gudunmawarka?
gudunmawa ta da farko dai ina taya malam murnar wannan mukami da aka bashi Na'am.
kuma ina da tambaya guda ɗaya da zan wa malam
To tambaya bismillah.
ta guda to tambaya ta guda ɗaya ce algamu ta malam me hukuncin auren da aka ɗaura shi da ciki da fatan Allah ne da malam gida lafiya daga ɗan iya taura bakin ruwan tsofa Na'am. Salamu alaikum. Amu alaikum assalam. Alaikum assalam muna jin ka. To wannan layin na shi ba shi kyau. Ba a ji sosai. Salamu alaikum.
Salamu alaikum.
Amu alaikum assalam da muke magana.
Ina magana da Abubakar ne daga nan jihar Kaduna. Lamar hukumar kuma.
To Malam Abubakar yi sauri a lokacin mu ya kure me gudunmawar ka ashirin.
Ina ina fata alheri ga malam.
Na'am.
Ina so da Allah ya taimaka min ne in turo min da lambar wayan
To,
kwarai kuwa.
to shikenan mun gode Malam yana jin ka kuma To shi zai kenan.
yi ƙarin bayani.
Ina ina fata alheri.
To mun gode kwarai da gaske.
A huta lafiya.
A akarmakallah ina ga kusan saboda lokacin namu ya to a a katsiniya malama safiya ita tana ta godiya ne shi ma sabaturu tauren jihar jigawa shi ma yana ta yin godiya ne sannan kuma sai dan iya taura shi ne yake yin tambaya cewa a aure da ciki menene matsayinsa kuma gashi lokacin namu ya to bai fi saura minti biyu da ya kamata malam ya yi sallama da wato masu sauraron ba na eh na mu ganin masu ma- godiya muna mu ma muna gode musu na Allah ta'ala ya biya musu muradansu amin amin kuma sun faranta mana ciki sun karfafa mana gwiwa na Ah, ga- galibi kamar idan an ce ciki akwai ciki wanda ya kasance ba na shari'a ba kamar ko a ce cikin shege ne mm, in dai muna magana ne ta sha'anin addinin musulunci addini ne wanda ya kasance mm, a ikitilafin umma mm, ah, rahama akwai littafi musamman na shek- ah, ash'arawi na sharan yana ce ya samu suna ikitilafin umma Mm.
rahama Na.
ko sabanin al'umma rahama ne mm, daga cikin malamai musamman ah, mazhabar ta tsananta ita ce mazhabar malikiya na amma sauran ah, mazhabobi sun nuna ya halatta a iya daura ah, aure inda ciki ne wanda ya kasance dama na ba na halas bane na Ah, kuma wasu sun ce daga ciki kaman akwai mazhabar shafi'iya da hanafiya an kar makalla ga uwa ma ba da mamu ko minti da za mu ba tana ta kokarin samun mariya ga na to shi to to ko mun ti- to to shi kenan eh a dawo a ci gaba da wannan bayani.
eh assalamu alaikum assalamu alaikum ai ya to gashi ta sami layin amma kuma Allah sarki ba a jinta ai to tana da kokari wallahi kuwa To hajiya dai ina ganin sai ki haƙuri saboda lokacin namu ya ƙure gashi kuma an samu layin naki ba kin samu layi kuma baya shiga. To mala yana ga sai a ƙarasa eh sauran minti biyu ya nake isa.
to to to nake cewa kaman mazhabar shafi'iya Mm, sun nuna cewa ya- idan mutum ya aure mace mai ciki mm, irin wannan sai ya jira sai ta haihu amma auren yana nan Mm.
zai ci gaba da kusantar ta ba na, amma a wannan kai hanafiya amma su shafi'iya sun ce a'a ai tunda ba wani ciki ne zai kara ba kawai shi ya ce matarsa ce kawai shi ya ci gaba da a, kusantar ta har ma ta ta zo ta haihu na, eh to akwai a, saboda haka mutane suna matsantawa kansu yawanci idan an yi aure sai ga mace bayan ta yi aure kuma an ta hayayyafa sai ta je wani malami ya faɗi wata magana mm, sai kuma shiganta ta shi a cikin gida a cirkule da bakin ciki ta rasa inda za ta sa kanta mm, ta zo abin da Allah ta'ala ya sutura ce kuma ta zo ta bayyana a yi ita ta gaskiya a lokacin da ta yi wannan aure na wannan gida din nan sannan a, ba ta yi istibra'i ba ko kuma a abin da ya faru shine ba, da ciki na, to to to duk wannan duk wanda Allah ta'ala ya suturta to ya daina bayyana ko a mazhar malikiya ne Mm.
ba a yadda ba mace ta bayyana irin wannan ba kawai ta yi Mm.
shiru kawai tunda Allah ta'ala ya a, suturta Mm.
kuma a nemi gafara na, a wajen Allah subhanahu wata'ala mm, waɗansu kuma suna a, tilastawa akan cewa wannan mace to shi kenan a, su ɗan rabu da juna wajen shimfiɗa ita da mijinta ɗin na yanzu mm, alabashi ta yi wata ɗaya in ta jini ɗaya shi ta yi isu bara shi ke- duk wannan dai takalifi ne To a kar amma makallawo ana yin wannan lokacin namu ya ƙare ina ganin a kalma ɗaya sai dai a sallama da masu sauraro wataƙila wani lokaci sai mu sake gayyatar malam a makamancin irin wannan lokaci don a zo a bada gudunmuwa.
to to shi kenan abin da muke dai kawai dai shine godiya ga Allah subhanahu wata'ala da a, gare ku musamman shi shugaban gidan rediyon a, a, malam gali sadiq da kuma kai da kake dafa masa mataimakinsa Allah ta'ala ya nufi daji Allah subhanahu wata'ala ya saka maka da alkhairi Amin.
da kuma dukan waɗanda suka rasu Amin.
kuma Allah subhanahu wataala ya ci gaba da dafa muku da tsawaita rayukanku Amin.
da ba ku tunani na yi wa wannan addini hidima Allah ta'ala ya gaskata abin da ya faɗa a suratul hajji da a suratul muhammad sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya taimaki addinin Allah shi ma Allah zai taimake shi to Allah ta'ala ya ci gaba da taimakon ku su ma waɗanda suke karfafa mana gwiwa suke munna suke sauraro su ma taimakon addinin suke Mm.
inda ba don su ba ba za a samu a karsashi na gabatar da irin waɗannan shirye-shirye ba abubuwan da muka faɗa daidai muke roƙo Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ladan da mu da ku gaba ɗaya da su masu sauraron wanda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya gafarta mana masu sauraro tsawon awa ɗaya kenan muna tare da shehin malami a shek dr yusuf ali khadimu sunnatin nabawiya kuma sarkin malaman ga wanda muka shafa tsawon awa guda muna tattaunawa akan munasabar gudunmuwar da yake bayarwa ta shirin mai gida kan gida kuma muna godiya kwarai da gudunmuwar da jama'a suka bayar asar makalla madadin masu sauraro da hukumar rediyo muna godiya muna fatan allah kai ka gida lafiya jima ina godiya kwarai da gaske assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin to a madadin a dukkan waɗanda suke tare da malam waɗanda a yau malam ya sami rakiya ta mutane da yawa musamman alhaji saniya ubabura da mubashir yusuf ali da sauran 'yan tawagarsa da kuma a wanda ya taimaka mana daga tashar mu ta ɗaya abdulkadir salisu gwangwazo sai kuma wanda yake tashar mu ta biyu da shugaban gidan rediyo kuma jagoran wannan shiri malam gali sadiq ni da na shirya na gabatar Nuhu Gudaji nake cewa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu huta lafiya.